الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين مجلس مننا وكينا يوم نعم أربعين دقيقة يوم نا كراتن سنن النسائي الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمة الله عليه البغلاني to kafin mu je ina so na dan ja hankalinmu musamman mu ɗaliban ilimi almajirai abubuwa a gurguje kamar haka wani mai hikima na cewa wa'iza su ilta bima jahilta falatakun mutahazikan mutasarri'an bi jawabi al'ilmu baharun la nafada lima'ihi كم قال لا أدري أولو الألباب لا علم عندي ليس عيبا قولها العيب أن يفتى بغير صواب يتي يا كيد ألبي إلمي وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرئا بجواب إن أكتم بيك كان أبندبك سنيبا to falatakun mutahazikan karka zama abinda suke kira smart wai kai haziki komai kana da amsa lana mutasarri'an bi mai saurin ba da amsa mm ba wanda ya kewaye da ilimi babu shi wannan nasiha ce mai tsadan gaske da ta kamata sai ce al'ilmu baharun la nafada lima'i shi fa ilimi kogi ne ruwan shi baya karewa kam kala la'adiri ulul albabi sautari ma'abota hankali masu ilimi nunannun ilmomi sun sha cewa la'adiri ban sani ba mu bai taɓa tauye su ba kai misa ba za ka faɗi haka ba na'am wannan na baku ne a gurguje a matsayin wato kamar shimfiɗa sai ce la ilma indi laisa aiban qauluha la ilma indi ban sani ba yau faɗin wannan ai ba aibi ba ne al'aibu an yufta bi ghairi sawabi aibi shine mutum ya ba da fatawa akan bata to ina son dukkaninmu musan da wannan mu ƙara tunawa mabudi na farko kenan mabudi na na biyu ɗaliban ilimi kar ku damu da yawan cincirin da mutane a majalisun karatu ko gun wa'azi a ce oyi an cika an batse na yana da kyau amma a kulwannan ya zame maka wani abu mai dan janye ka baya ko ka ji kayi laƙasla kalli quality da nagartan karatu ba wai tarin mutane ba na'am tarin da alkhairi ƙwarar amma karo wannan wai ya zama jagora gare ka sai shafi ikhlasinka wajen aiki wannan muhimmi ne kwarai da gaske al'imamul auza'i yana cewa ata ibn abi raba almajirin dan abbas ne kuma bakar fata ne halittarsa ma sun ce akwai na kasa amma suka ce ya jagoranci mutanen maka da ilimi ga shi baki ne dole haka laraba ke sun kwadda kai ga shi bakar fata suka ce kana ya sudun nasa bi ilmi ata sai auza'i yake cewa ata'u ya bar duniya ba wanda ake so gaba ɗaya cikin maka irin shi don an taɓa ba da fatawa kada wanda ya sake ba da fatawa lokacin aikin haji idan ba a ba amma ce a majalisun karatunsa mutane takwas ne kawai takwas a nuna maka cewa in ka bi ta gayya to sa maka gaya-gaya kuwa sa ikhlasi kawai na fata an gane ko wannan na biyu kenan mabudina na uku halaye ne na mutanen kirki al'imam bin baz babban malami arrabbani wani dan uwa ne ke gamin a maka ya ce wani mutum ya zo neman taimako ba shi da na cefane ne matar ta ce to ka je gun malam mana yana ba da gudunmawa sheikh bin bas rahmatullahi alai sai ce ku rubuta masa check na riyal 2000 ceki larawa suka ce shiku check mutumin ka da ya je sai kara zero a cikin check din to mai kula da harka kuɗi ta malan ya san sa hannun ya san cek ɗinsa ya karanci ma yake sa zero ɗin ya kalla ya ɗaga da kyau sai ce haza rishun haza shikun magashoshun cafta aka cafke shi malan sai kurkuku ko kuma sai sel ita uwar gida tana jira a samu abin cefa ne ko tukunya ta yi kauri shuru bai dawo ba zoma ya shiga raga sai ta bi kafa sai aka ce aikar makalla ga abin da yi magana ta je kunnun sheik bin ba sai ce subhanallah la'allalahu haja la'allalahu haja Allahumma samih samih Allah samih Allah bukata ce ta sai haka Allah mai afuwa nan an wuce magana kai Allah ka ba mu hali na mutanen kirki mabudi na nawa kenan uku na uku mabudi na hudu al-allamatu ibn usaymin shi wataran yana gabatar da wani shiri a gidan radio shiri ne very popular sunan shi nurun aladdar duk ɗaliban ilimi in suna sun san wannan shirin haske akan gwadabi mai gabatar da shi sai ce marhaban bi allama muna maraba da malamin mu rumbun ilimi ce ka katse katse ka sake introduction din kuma akul ka sake ce zani Allah ni ba shi bane Allahu akbar to ku ji wannan da kyau ni ma mai magana naji da kyau mu kaskantar da kai yana daga cikin albarkar ilimi Allah ka samu dace iqra
bismillahir rahmanir rahim babu zikril aqra babin da ke magana kan zikirin al-aqra malamai sun yi sukuwa a fagen karatu menene al-aqra bisa la'akari da aya ta 224 cikin baqara yace wallazina yatawaffawna minkum yatarabbasna bi la والمطلقات يتربصن بأنفسهن أرب هكا نفوا ثلاثة قروء ثلاثة قروء ثلاثة قروء ما دلنا ما تعين دا أكا سكيسو سزونا بأنفسهن شين يتربصن كينا ثلاثة قروء ما تعين دا أكا سكيسو سزونا سيزمن إدى قروء قدا أكو تو قروء tsarki ake nufi ko ka jini ake nufi da haka al'imamun nasa'i ya yi kulla babi kuma za mu cikin hadisun za mu karanta inda shi nasa'i ke cewa ab a shi alƙoro ana nufin kaza ne to ba zan faɗi kaza ɗin sai mu zo kan hadisun kuji in tsarki ake nufi ko kuma jini ake nufi tun da ya ce ya tarabbas na bi an fusihin na salasa ta ƙoro اقرأ أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود ابن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن, عبد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لا حتى التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة wannan hadisi hadisin nan duk mun karanta darussan a baya an gane ko hadisun na na aisha ne cewa na na ummu habiba bintu jahshin yar urwa zainab bintu jahshin wadda take matar abdurrahman dan auf ce ta kasance tana yawan jini jini baya tsaya mata shine yani kanat istuhidat kenan ko la tatahuru jini baya tsaya mata sai aka gaya wa manzon Allah halin da take ciki sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce innaha laysat bil haidati ai ba haila bane wannan jinin da ke zuwa mata baya tsayawa ba haila ba ne ai ita haila tana da lokaci takan zo wa mata lokaci kaza kuma takan yanki amma wannan kullum tana zuwa sarrayo ai ba haila ba ne amma dai jini ne ai tuko to tun da ba haila ba ce menene walakin harakdatun mun fassara kalmar rakda a baya ta zo da kalmar irqun muka ce menene irqun fashewan jini ko ka ce tiɗaɗowa duf'a jini ne kawai ya karye wanda ya fita daga da'irar zuwan shi misali faltantazir ko faltanzur da haka ta zauna ƙadara ƙar'iha gwargwadon ƙar'iha mai kenan jininta jininta to ashe wannan ya nuna maka mai ake nufi da alƙar والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القروء جمع القر والقر هو الدم
نعم وصلنا شعاء أنا نفن سركيني أما ظاهر النسي يمن إشارة زواج شواء القر هنا الدم هكذا نسائي فلا أحاديثي نقبر زامت عرفتم؟
نعم كجيكي زونا غرغدن جنينكي ديكي جنيني يا كريم ya goce ya sauka daga gwadabe sau haka jinin baya tsaya mata kaga dole a sami misali complication kuka ce rikici ta kasa fahimtar to wanne ne jinin hailan wanne ne na
istihaba na istihaba ce aka ce a'a tun da kina da kwanakinki da kika sani tun farko a duk wata kina kwana uku ne yanzu baya zuwa to in kwana uku nan ya zo ke zauna a wata ki kwana uku kawai kawai ta dinga lissafi sauran kata ba shi hukuncin mai jinin haila araftun na'am faltatturki salata ta bar sallah wato kenan yana ba da umarni ne ga wanda ta ba shi labari sallasallam na na aisha anan ko na'am sun matanzur sannan ta zauna ta duba ma ba a da zalik faltaktasil inda kulli salatin Mm.
lokacin duk sallah ta yi wanka haka hukuncin mai jinin cuta yake misali na'am duk sallah sai ta yi wanka na fata an fahimta ko na'am wannan hadisi annasa'i ya fitar da shi ah, kuma hadisi ne tabbatacce iqra أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة a cikin wannan isnadi akwai wannan mata amratu مم.
amratu bintu abdurrahman ibn as'ad ibn zurara نعم
shine balansare farkon musulunta نعم duk cikin ansarawa a madina shine first da ya karɓi musulunci أسعد kakanta نعم
asad ibn zuran haka ana alfahari da ita saboda matsayinta kuma shaikha ce muhaddisa malama tana cikin tabaka ne na ainihin a tabi'ut tabi'i نعم amratu kenan مم.
an gane Na.
fiqa ce amintacciya ce malama ce babanta kamar da shine asad ibn zurara lokacin da mus'ab ibn Z- ibn wane ne عمير marla ya je madina to gidan as'ad ya sauka shi ya fara karɓar musulunci ya ce ka gagagin da idan muka je duk mutanen ga su musulunta daga nan suka je gidan ainihin sahabin nan da ya kwantar ya kwantar da ɗan shi ko yana karatun ƙur'ani wane ne wanda ya kwantar da ɗan shi yana karatun ƙur'ani ainihin kuma ga doki a ɗaure dokin na zallo kudurin sahabi ne usaid bin hudayr usaid bin hudayr to ya riga usaid shiga musulunci shi khazraji ne a dalilin shi da shi da ainihin wato mus'ab ainihin usaid ibn hudayb da sa'ad ibn mu'ad al'ausi suka musulunta kuma yana cikin waɗanda suka je akaba da aka yi wajen gaito manzo Allah zuwa madina to wannan mata amratu jikasa ce wa kafa biha sharafan ya ishe ta a matsayi sannan ba ta taƙaitu da cewa ni jikan wannan mu'a ilimi ta yi don ka san jingina da wani babba a duniyar karatu ba zai bambantar da kai ba zai bambantar da kai ba sai ka tashi kai karatu an gane ko laisal fata man qala abi kaza innamal fata man qala ha ana za a fahimtum yake cewa mutum ba shine wanda zai ce ubana shine wani ba me kai na kai ga matsayin uban naka Allah ka samu dace in mutumin kirki ne ubantu Allah ka samu dace to na faɗa wannan ne saboda mace ce wadda take fadda mutamayyiza tana cikin wannan isnadi arabtum na'am cewa nana ummu habiba ita kuma amra ta samo daga nana aisha domin ana ganin cikin mata babu wanda ma ta tattaro hadisan aisha irinta na'am ita amratu binta abdurrahman take cewa ummu habiba binta jahshin kanat tustahad tana yawan jini irin na ciwo sab'a sinin har shekaru bakwai zuriyar fa sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi ta tambayi annabi sallallahu alaihi akan hukuncin wannan jinin nata fa qala laysat bil haida kamar da muka jaba wannan ai ba jinin haila bane inma huwa irqun shine rakdatun kenan karyewan jini ne botsarewan jini ne فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها yace ki dakatar da sallah gurgurdan lokacin jini wato da kika san jinin ki ke zuwa wa haidatiha wa taghtasila wa tusalli sanan ta wanka ta yi sallah fa kanat taghtasilu inda kulli salatin wannan hadisi ya gabata hadisi mai lamba mai tan da uku a da cikin kitabut tahara hadisi mu na gaba akhbarana isa ibn hammad qala haddathana al-layth an yazid ibn abi habib عن بكير عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتط فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى الأق... إلى القرء هذا الدليل على, على أن, أن الأقراء على أن الأقراء حيض قام قرأت حيض حيض نعم
wannan hadisi mazajen da ke ciki nawa ne kusan mun ajiye wannan usulubin kwana biyu ko yawa usulubin tafsir da usulubin iktisar shida yawa sauraka isnadi ne wani iri sudasi sudasi ne ke tsaye cewa fatimata bintu abi hubaishin ta kasance ko ta ba da labari cewa ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fashakat ilaihi dama ta kai mai karan jini da ke yawan taɗaɗowa yana mazayowa yana kwararowa gare ta faƙala laha rasulullah sai manzon Allah ya ce mata inna ma zalika irqun yau ai wannan irqi ne ai fasan jini ne tudadowan jini ne karyewa ne botsarewa ne fanzuri ke dai ki je ki zauna kawai idza ataki qar'uki idan jinin ki yazo qar'uki a wannan lafazi qur'uki na'am kware kuwa bidamma qar'u an gane in ya zo miki falatu salli ba za ki salla ba me yasa ce falatu salli da ce falatu salli ba ya zamanto hane ne yawan zadda aini ya ulmutakallim ko almukhatab eh labari yake bayarwa amma labarin asigan umarni ko ku ba ba hali ba wata ai ba ka ai ba za ki sallah ba a lokacin kaga labari ne amma mafaduhu mai nahayi wanda wannan ya fi kwari a duniyar balaga wajen iya da sako na'am ai mutum irin ka baya irin wannan magana ma'ana karke wannan magana ke ma'ana har ka fahimci rashin azancin wannan abu har ma ana ba da labari ke huwa ablagu fi isali risala Na'am.
min an tanhal insan araftum saraka ba za ki sallah ba fa idza marra uki idan jinin ki ya riga marra ya wuce to shikenan fa tatahari ki tsarki sun masalli ma bainal qar'i ila al qar'i sai na sai yace hadha dalilu to ga dalilin mu bice hadha dalil a hadha wannan muka rike muka ce annal aqra'a hiyadun ila kace me yasa wannan magana eh saboda an yi sukuwa tsakanin malamai ne bisa wancan aya ta bakara da na baku lambanta mai tun da 24 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء suka ce ƙuru ana nufin jini ne ƙuru a a tsarkin ne na sai zai to ganin wannan shine dalili akan cewa ana nufin alƙuru ana nufin ainihin jini jini ne na'am ba tsarki ba shin mace idan ma ka ce alƙuru da Allah ya faɗa ana nufin tsarki ne to menene zai zo tukun a tabbatar tsarkin ya zo jinin dai to shikenan so sai ka dauki ainin alquru alaqra ana nufin jini ne wannan hadisi aure ya fitar da shi da da, da ainihin nasai aurare da yawa kuma hadisi ne tabbatacce na'am قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر hadisi na gaba أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي duk maimaitawa ne ko نعم hikimar kawo su ina maka wata sun zo ta hanyoyi daban-daban bukhari ya fitar da shi an gane ko aka tirmidhi haka littattafai da yawa na sunna hadisi na tabbata wannan shine a jumulce adadin hadisan da suka yi magana kan mas'alar jinin haila da jinin biki a jinin cuta idan ya zo wa mace kawai ga hadisan nan hadisin ainin zainab hadisin fatima hadisin ummu habiba نعم an gane ko waɗannan guda ku fitattu ne نعم su ne malamai sukan kiransu wato alhakam fi damil istihaba Na'am.
raba gardama kan jinin istihaba duk in kana neman hadisan matan nan guda hudu ne araftun عرفت idan mace jinin ta ya rikice to ya za ka yi da matan da yawanci ke yawan tambaya wallahi malam jini na rimi rimi rimi to da na fara planning na daina ganin shi kun san ana samu haka مم.
ba wai ciki ba ne sai ya ɗauke musu mukan ce da su to me yasa kafin jinin ya rikice ya tsaya ko in ce kafin ki fara planning wani malami kika tuntuba don ki san hukuncin mahalicin ki kafin ki fara wani abin sai ku cusa kanku yi abu da ka sai abu ya tsaya ku ce to ina malam me yasa ba a ce ina malam ba kafin ki fara aikin tukun mai lahallari kuma ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'illan hatta ya lama aishi حكم الله فيه bayan halatta mutum ya aikata wani aiki ya tuntubi malamai tuku wa ya tsalar ulama a wani wuri ko wa ya ƙtadi bil mutabi ina lissunati muhammadin allazi ne ya dulluna ala ta'atila wa yi harri mana mutuwa shaitan to me sa ba ku abin ainihin fatawar malaman tuku sai abu ya rikice tuku to mukan ce da su ku ji tsoron allah ku ringa tuntubar shari'a wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawaba tunda bai yi gamon katar ba to ya kamata ku kiyaye wannan mai mahallici shi da ku akan abu kaza kafin ku fara waɗannan su ne hadisan da suka yi magana kuma banci hukuncin da ke ciki ƙarara sai mu tashi zuwa ga maganar wanka dangane da mace mai istihaba na'am
باب ذكر باب ذكر اغتسال المستحاضة babin da ke magana kan wankan mace mai jinin ciwo haka wasu kai fasara shi jinin ciwo نعم tunda ya goce ya fita daga wato samfurin jinin da aka saba sani in jinin biki ne yana da kwanaki نعم jinin haila shi ma haka نعم to shi wani haka haka ke ta zubowa shekara bakwai ba ta yi kuruwa misali to kaga akwai abnormality kenan misali da haka suke jinin mai ciwo نعم to ya za a yi na'am أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahu sallam قيل لها أنه عرق عاند فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب والع... وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا abu dawud ya fi da shi aka bin maja a da nasa'i aurare baganan kuma hadisi ne tabbatace hadisin muhammad ibn bashar fiqatun har ya dangana zuwa ga ainihin nana aisha kusan duk lafazi ɗaya ne ko in ce wato ma sako ɗaya ne bambancin ma'ana ne نعم wata mace mustahadatan annam ra'atan mustahadatan ina sifa
مستحاضة
ina mausufa امرأة mai dalilin fataha
أن anna مم.
ala ahdi rasulillah صلى الله عليه وسلم a zamanin manzon Allah a nuna maka wannan hukuncin tun daga asali ya gangaro ba ce da kai adin sahaba ko adin tabi'ina ba ko مم.
dan kasancewa hukunci ne wanda yake munhadirun an sadr al-awwal نعم araftum عرفت wannan matar ta kasance tana jinin ciwo a zamanin manzon Allah sallallahu مم.
kila laha aka ce da cewa ai annahu irqun karki da kanki ai irqi ne ai me muka fassara irqi fashewar jini fashewan jini ne sai aka ce ai irqun ne kuma a haka yake mai taurin kai ne shine anid na'am
kamar ka ce ai malaria na da fitina ai malaria da shi da naci Mm.
malaria naci da wani akwai dan uwan shi ko ya sunan shi ne typhoid typhoid Mm.
a ci haka suke suna da taurin kan tsaya ba sa jin magani to shine misali haka misali shi haka jini yake ya je ya dawo ya ki tafiya so karki damu kanki wato ana gaya mata wannan ne a matsayin kamar kwantar da hankalinta na'am fa umirat sai aka umarce ta tura a ganin kuwa mai bada umarnin annabi sallallahu waye sai bada umarnin wa zai bada hukuncin annabi sallallahu domin an ce ala ahdi rasulillah Mm.
an tambayo mata an ba ta fatawa tunda an ce mai jinin istihada ba za ta yi wanka ba za ta to yi kenan duk sallah ta yi wanka ko ba ku fahimci kuncin ba ne mun fahimta duk sallah ta yi wanka to sai Allah ya ba ta mafita saboda yuridu Allahu bikum al-yusra wa la bikum al-usra sai aka umurce ta aka ce me fa idza aqbalat al-haidatu ko bai ta An- bace eh, fa umirat an tu'akhkhira adh-dhuhr yawa sai aka umurce ta ban ga wurin ba fa
layi na nam an tu'akhira adh-dhuhra Mm.
to shi kenan tunda ita jinin cuta take fama da shi jinin istihaba kuma an ce duk sallah ta yi wanka to ga azhar ta yi ta yi wanka la'asar ma za ta yi wanka sau nau kenan a rana sau biyar akwai wahala ina ruwan yake farko matukun ina ruwan musamman yanzu da fafan fannan ba ma sai ka faɗa ba dai cikin misali ko ba ka ba na'am ko magana ka gaskiya ne ina ruwan a kano yanzu misali Allah ka gyara garinmu ruwa ga garin yanzu mace mai jini is- ya za ta yi da matsalar ruwa garin yau ga shi koren ruwa kuna saya nawa ne na'am one two kora da muke saya 250
Mm, lallai.
yanzu kora daya 200 to da ne za ta ji na wanke ma yara famfas za ta ji da shi ko na ɗora sanwa ko na wanke farfajiya ko na wanka saboda jinin istihaza so biyar a rana to kuma addini sauki ne na'am
kullu ma baqat tasa haka suka ce mm duk abin da ya kuntata sai bude kuma to ka kalli sauki na shari'a sai ka ce a'a idan azhar tayi akhir zuhur ba sai ta yi sallar azhar ba ta jinkirta azhar an gane ko na'am misali idan ana azahar karfe ɗaya ne a nan mukun dila misali ko in ce a kano to ta jinkirta azahar zuwa wajejen kamar biyu da rabi ko uku saura kwata approximately na'am ta janyo la'asar saɗu a tsakiya ta yi musu wanka nawa daya
bai fata sauƙi ba yafi haka za ta yi ma'ainin magariba da lisha ita kuma asuba yi independent ce na'am na'am madadin wanka ainihin biyar an samu nawa uku dan Allah babu sauki a nan? gwari-gwari filla-filla ke shi yasa duk wanda ka ga ya takura addini shi jami kanshi za ka yi tafiya daga nan zuwa misali a goma shau ko ba za ka iya azumi ka ce ni dai zan yi dan uwa an baka sauki ka sha azumi mana ba ina ba da misali ne kuma ba kuma ina cewa azumi a tafiya laifi ba na lalla amma muddin ka sun za ka takura ka sha azuminka faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin minani ukhra dan me zaka takura ma kanka aikin hajjin nan da ake yi idan fita jifa tsakanin tantinku zuwa inda za a yi jifa kasan aka yi tafiya kusan kilomita biyar fa
kai ya danganta ga inda aka aje ku na'am kilo biyar wani wasu kuma duka daga daga nan ma saboda kusaci da masallacin misali to wanda ke nesa ga shekaru ga wahala ka ce ni haka zan tafi Mm-mm. dattijo zauna yara matasa ku je ku yi masa jifa bai yi ba ya yi malam addini sauki ne to gashi saukin nan hatta ga mai jinin istihaza madadin ta yi wanka biyar a rana an mata rangume an mata sauki Allah ka rangwanta mana amin kuma kullun saukin nan mutum ke bukata Allah ka samu dace amin ci gaba malam
باب الاغتسال من النفاس babi da ke magana kan wanka daga annifasi jinin haihuwa wanda muke cewa jinin biki ko نعم Mm.
برنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل
hadisin Muhammad ibn Qudama riwayar in ka karkare Ja'far ibn Muhammad babban mutum ne Imam Ja'far ibn Muhammad a baban الحمد لله wa kenan yarhamukallah يهديكم الله سبحانه baban wane ne Ja'far wanda suke masa karin cewa so ƴan mazhaban Ja'fariya ne Shi'a yana cikin limaman ahlul baiti kuma ya karanta da dayawa daga cikin malaman suna dama su ne jigon masu suna din ƙarya dai ake musu an gane ko نعم shine dan wa Muhammadul Baqir sunan shi Muhammadu a Ja'far ibn Muhammad da suke limami na biyar Muhammadul Baqir wai na hudu kuma ƙarya suka yi musu su danganta abuwa da yawa su ci Ja'far ya faɗa ya faɗa faɗa wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalamin alqiyama tana zuwa malamai suka ce ka kiyaye ruwayar Ja'far ibn Muhammad فهو عندنا ثقة amintacce ne kuma duk ahlus sunna sun san daraja da kimar ahlul bait nan ne ma aka san su ai ahlul bait din to yana cikin wannan isnadi namu Ja'far ibn Muhammad arabtun نعم
an abihi shi kuma ya samo daga baban shi wane ne baban shi محمد بن الحنفي Muhammad ibn Ali نعم an gane ko نعم.
shi kuma an jabirin an abdullah jabir na cikin sahabban da guda bakwai din nan da ruwayar hadisinsu na da yawa ya ce walmuksiro na fi riwayatil asar abu huraira ta yalihi ibn umar wa anasun walbahar kal khuduriyi wa jabirun wa zaujatun nabi in ji imamu suyuti jabir ya fito waɗanda suke da hadisai sama da dubu sai ya ambace su can kuma ce sab'un min as-sabi fawqa al-alf qad jama'u min al-hadith an al-mukhtari khair mudar arabtum jabir kenan dan abdullahi al-ansari Allah ya rahamshe su amin
shi kuma daga hadisin asma bint umays asma bint umays lokacin da nufisat koko da nufisat ne nufisa nufisat بالتخفيف ولا بالتشديد بالتخفيف بالتخفيف مم.
التخفيف على ايش على الفاء على الفاء lokacin da nufisar ta haihu shi ne abin da za ka faɗa jinin biki ya zo mata bi zulhulaifata a zulhulaifa ina ne zulhulaifa jama'a zulhulaifa ina ne miƙatin mutanen madina jamil mafi nisan miƙati kenan gaba ɗaya daga makka ita ce mafi nisan abadul mawaqit ita ce kusa da wadul aqiq duk wanda ya je aikin haji umara in ya bi ta madina ba shi da miƙati sai nan ya sauka daga miƙatin ƙasarsu ko mu jihufawa haka muke yi sai mu biya madina mu ɗauki miƙati daga madina allah ka ba mu ikon haka to ita na na asma bintu umais matarwa sai na abubakar sai na abubakar an gane ko na'am kaga ya nuna maka sukan je ibada tare da matansu ko muhimmin abu ne na'am ko kai in Allah ya baka dama Allah ka ba mu dama amin karanka ya da iyali ku je ku haji tare tafiye tafiye na alkhairi ku dinga yi da su in ka kana da hali tafiya ta alkhairi ka dauki matarka ku tafi a mota ko hau jirgi yakan ɗebe musu kewa yakan ƙara danƙon zumunci na'am yakan ƙara soyayya in suna da jariri karkai karka batta da walan ɗaukar ki za ka ɗauki jaririn ka sa a kafaɗanka ke kuma kada mije abin arziki ki dinga wani toro koko da baro koko a ringa ce da shi mijinta ce ba mijinta ce ba ne wallahi mu dinga kiyayewa sai ga an yi abin arziki kuma ya zamanto abin surutu to ka gani ya tafi da matashi nana asma bintu umaisin arafton wa nufisat azil hulaifata na'am نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma abubakar ku kalli magana أمم.
faƙala li abi bakirin me ce masa murha abubakar ka umarce ta an tagtasila ta yi taitayi wanka wato hilla ta yi talbiya da aikin haji ha to nan akwai saƙo da yawa annabi ya samu labari sosai suna cikin tawagar manzon Allah zuwa aikin haji أمم.
ya manzo Allah bai ce ku kirawo ta bana ba ta amsa sai bi ta kan mijinta wannan darasi ne أمم.
babban darasi kuwa shi shugaba ne jagora ne zai ce ku kirawo ta itlaqin ma ba wata damuwa ne to da annabi uba ne ga al'umma ne أمم.
arabtum نعم amma sai bi ta hannun mi saboda wa'atul buyuta min abwabiha kenan ko kai ne ka jagoranci tawagar fita da awa wa'azi da mata ciki ɗaya ta game da damuwa ka ce ina mijinta karka ce ke malama ta wannan ya ɗaka da ita sadaka ce da mijinta misali shi mutu alkhairi komai ai kafa kafa saboda awon ya lafiya Allah ka taimake mu arabtum sai ya ce da abakar murha ka umarce ta an tagtasil ta yi wanka wurin ba magana shawara ba ne bai ce shawara ka umarce ta kawai Mm.
command saboda matsalan na bukatar alhallu mafita mai ba da mafitar gashi annabin Allah ne a wurin sallallahu alaihi kaya ya tsinki a gindinka ba na'am arabtum Arabtu.
umarce ta ta yi wanka sannan ta yi talbiya ma'ana wadda ta gamu da jinin biki ko jinin haila ta yi wankanta kawai ta ɗaura tufafi ta ce labbaika Allahumma hajjan idan ifradi ne idan ku kirani ne labbaika Allahumma hajjan wa umratan kirani combination kenan idan ka tamattu'i ne fa labbaika Allahumma umratan mutamatti'atan in mace ce biha ila al-hajj shine tuhilla kenan ta yi- ta- ta- ta yi talbiya ta ci gaba da labbaika Allahumma har ta isa makka ta yi duk abin da za a yi ghaira annaha la tatufa bil bait to kaga wannan hukunci ne muhimmi ta riga ta yi jini a wannan lokaci in ka so ka ce wa nufisat jini ya riga ya dauke mata la ba ya dauke mata bane haihuwa ce ta yi shi ne wa nufisat ke nan in ba haka ba ai da sa ce ta yi duk abin da ah, mai hajji hada hada hada dawafi na'am ina fata an gane na'am hadisinmu na gaba
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة bambanci tsakanin jinin haila da jinin ciwo أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص Mm.
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق wake da lafazi a littattafan hadisi da ya fahimci madadin damun aswad yu'raf ya zo da ya'arif akwai lafazin ya'arif نعم wai yana da wani irin shaƙa shi ne ya'arif لذا عرف amma ƙwarar da gaske amma gaskiya ruwaya mu'tabara da muka sani lafazin shi ne yu'raf نعم
arabtum cewa ibn shahab daga uwan ibn zubair daga fatima binta ko binta abi hubaishin ta kasance tun sahab tana yawan fidda jini wanda yake na ciwo sai manzon Allah ya ce da ita sallallahu alaihi wasallam idza kana damul hayd fa innahu damun aswad idan jinin hailanki ya zo wance ai ya kamata ki gane shi fa jinin haila ai jini ne baki to kila kace ah ta yaya za a ce jini baki bayan a ɗabi'ar jini ai jini ja ne abinda ake nufi da baki jini ne mai duhu نعم an gane نعم yau ko jinai menene jam'in jini da hausa ne wai جناني na'am جناني
bahaushe yana da jam'in jini
أنا شاء جناني
Allah ne ban sani ba dai wasu kan ce jinainai ba daɗin ji jinaye babu ka bashi jini-jini kawai dama ba haushe in yi nemi jam'iyyar sai maimaita ƙwarai da gaske. an gane ko? to shi kenan idan jinin hailaki ya zo to ai shi jini ne mai duhu haka ya kamata ka fahimci wurin نعم
shi ne aswad anan نعم kenan kaga har an nuna maka ga yanayin jini ashe wannan yana karantar da mu muhimmancin mata ko yarinya a gidan iyayenta ma in ta fara jinin al'ada uwa ta zamanto malama ce ta sa ta gaba to wance kinji kinji kinji kada wannan abin fa ya dame ki halitta ce daga ubangiji da ya tsara mai ya mace ni uwarki nayi ke ma za ki nan in kika haifi 'ya'ya su ma za su yi mata misali so babu abin damuwa itlaƙan halittar ubangiji haza khalqullah ki san da wannan in ba ka ba sai ku bar su wasu ma- masu karantar da karatu irin na fitsara suna karanta zantuka na banza wai sex education karatu na tsayatuku da rashin mutunci kuma yi da hankali amma lokacin da yara suka ji hadisan nan misali suka koshi da shi don me za su gamsu da wata magana sai su ga kokin zo kina surutun ki Allah tana miki kallon tsirara ce kamar dan an riga an gina ta da ilimin addini sai ta musuluntar da wannan harba tsale take zuwa gida irin na musulunci to idan baku ba su ilimin harba misali arabtum saboda haka jini ne wanda yake mai duhu yu'rafu kuka ce ya arifu amma na gamu lafazi mafi kyau yu'rafu an san shi ai shi ne ma na yu'rafu an san shi so wane ne mafiya kusa ce da sanin shi of course tunda har sukan shiga ka ji mace na tambaya na duba bangan shi ya zo ba ta dubi inda Allah ya rubuta jinin ya fito ne khalas bangan shi ba arabtum haka kai ma akwai abin da yake banta da kai lobar kaciya ba business din mace a wurin dole namiji za a je ya yi makanshi da kanshi in ya girma in zai iya ko yaro yana karmi a yi mai hukunci da hikima ta ubangiji komai allah aji shi a muhallin shi shi sa idan ka ga mutum yana son ya wuce iyaka ya wuce iyaka ne barin ba ku misali magana ke ta da magana yanzu za ka ji a kasashe na duniya an zo wallahi mun kafa ainihin ngo ne saboda women empowerment kun taba sanin asalin daga yana wannan kalma ta fito? suka gani ko? tun 1979 aka fara nemo kalmar na ya za a yi ne da suka yi taron sidaw 79 menene sidaw convention on the elimination of all forms of discrimination against women shi ne mana sidaw duk wani abu da nuna mace bambanci a kau da shi daga ciki ku kau da maganar gado lizzakari dole ku kawo da shi wala haka suka yanke kudurori wajen guda kusan hamsin a ɗinkin duniya aka zauna a zauren aka yanke suka ce kuma dole ya zama doka duk duniya sai suka fahimci to za ku haɗu da rigima ƙwarar suka ce ai muna da hikima sai suka ɗauko wani ainihin fim actor shi rambo kun san fim ɗin rambo a sai suka ɗauko suka haɗa baki to aje ƙasashe musamman ƙasashen musulmi a fito da cewa a'a ba mata tallafi ne empowerment da aka suka shigo da mudin har da youth empowerment amma abin da zai baka mamaki america ta ki yadda ta aiwatar da kudirin america wallahi al'azim har yau yau shekara 40 da ba suka ce wallahi ba mai yadda ba shugaban majalisar harkokin waje a sanatun america senator Hames jesse ya ce these are conventions signed by radical women to prolong america's wai za su kawo mana lalacewa tarbiyya kaji mara tarbiyya yana magana tarbiyya wallahi malam ya mutu suna ta rigima suka ce ka kawo mana cikas ya ce dokoki na radical women to america kenan bata amince da ƙudurinku ba sai mu sai kai dan boko ka dan bude office ana dan tura maka kudade ai muna wa office baka san kana mai gudawa aiki bane da matayen da kuke sa gele women empowerment a baku motoci kuna yau a gari miskini kuna ma'ainin kafirai aiki antum jahiluna bidinikum to mun karanta ne kuma la tubayyinu la taktumunahu ai bayani ake so duk inda muka samu nasaba zamu ringa jefo din abadan ku fahimta da kyau kamar magana shi ma ke tada magana wani surutu da ake yi akwai abin da kira abrahamic religion na rubutu a shafin na facebook wai dole addinan nan ai gaba da addinin dukansu don jikokin annabi ibrahim kiristanci daga ibrahim yahudanci daga ibrahim haka musulunci daga ibrahim allah ce ba haka ba ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala walakin kana hanifan muslima wa makarar suke to haka suke bukata har suka ce mimin guda uku za su kai ku mimin guda ɗaya masihiyya muhammadiyya da kuma musawiyya ilal masuniya za su kai ku zuwa ga freemasonry kun san masonic agenda to kuma da hankali suna na ana wahado kirista da musulmi a haɗu a zama da lalalala mu abinda muke cewa dai a tattauna lakum dinukum waliyadi kawai karka wuce wurin wani abin da kullum nake kiran shi LTLT LTLT learning to live together period karka wuce LTLT learning L to live T together inda Allah haɗa mu to ga addinin ku karkata a mutum shi kenan kawai amma magana ya mun zama dai Allah ɗaya muke wannan ƙarya ne duk wanda ya amince zai rasa musulunci shi ahir muna da red line that cannot be crossed fayi yan uwa muke mun shigo da wannan lokaci na ya riga yayi mu samu samu wajen kwana an dai fahimci hadisin mu na gaba hadisi mai lamba mai tun da nawa magana kan alfarku bai na damil haizi walme walistihab cewa shi jinin haila jini ne baki europe mun fassara ma'anai baki ko? meme mai duhu europe an san shi fa'amsiki anis salati da zaran jinin haila wanda yake baki ne ko mai duhu ne har sun ce ma yana da shaƙa irin nashi ya bambanta da jini carcar wanda yake jazuro ya kamata a shi mace ta san wannan in ya zo fa'amsiki cika mai gabarin sallah fa'iza kan al'akharu idan ko ɗayan ne wani ne ɗayan jini istihada in shi ne fa'inna ma huwa irkun wannan irki ne kawai shi ne rakaba ne karewan jini ne gocewan jini ne na kifuna? na'am tuwanin za mu tsaya abinda muka faɗi Allah ka ba mu ladan shi kurakurai Allah ka yafe mana اللهم نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وإيمانا ثابتا إنك على كل شيء قدير اقرأ السؤال